أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافيا أسبر سافير أشرم دأوك قوات الربيع الثاني هجرانا ددبو الآية ددريه دو تلاتين تقوس دي دي دا ainihin wato 21 kenan ga watan Januwari 2017 miladiya wannan shine darasinmu na 26 daga cikin jerin giyar karatun littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha fadluha wallafar fadilatu shaykh abu abdullah muhammad ibn sa'id raslan allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi jama'ar musulmi idan ba manta ba muna nan a ainihin wato nawaqidu la ilaha illallah a inda malam yayi mana bayani dangane da annaqidul ashir abin da ke warware kalmar la ilaha illallah ainihin wato na goma shine mutum ya juya wa addinin Allah baya a wayi gari baya koyan addinin bai damu da shi ba yayi watsi da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ganin su da wata kima ballantana ya ainihin wato yi kokarin yin aiki da waɗannan kalmomi Allah ta'ala ka tsare mana imanin muna nan ainihin wato gabar da malam ke maganan cewa dangane da kalmar la ilaha illallah ba bambanci tsakanin bainal hazil wal jad tsakanin wanda ya faɗa ta hanyar wargi da wasa yana mai izgiri da wannan kalmar ta la ilaha illallah da kuma wanda ya faɗe ta da gangar domin yin izgiri ga addini kowanne daga cikin waɗannan zai iya jefa kan shi zuwa ainihin wato cikin ainihin wato halaka Allah ta'ala muna roƙonka shiryar da mu to don haka malam ya gama mana bayani dangane da bayanai da malamai suka yi har ya kawo mana maganan al'allamat ibn baz Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi malin sai ya ci gaba da cewa fa'alal musulmi an yi hazara min zalika don haka ya kamata ga musulmi ya tsoraci waɗannan al'amura waɗanda ke iya warware masa kalmar la'ilaha illallah wa an ya kafahu kuma ya ji tsoron wannan abu fa'innahu kathirul wuku'i jiddan domin wannan abu ne mai yawan faruwa sosai sosai ma'ana abubuwan da ke ware kalmar la ilaha illallah ba wani abu bane wanda za a ce yayi nisa ga barin ainihin wato aukuwa a'a wani abu ne wanda yake ana yin shi yau da gobe وراء هذه النواقض العشرة نواقض أخر bayan waɗannan ababe da ke warware kalmar la ilaha illallah akwai wasu abubuwan daban waɗanda ke iya warware kalmar la ilaha illallah watanqulu anil milla wacce kuma ke fitar da mutum gabarin ainihin wato cikin addini gaba daya walan yakhfa ala nadirin insha Allah أنها من النواقض العشرة السابقة بسبب malam sai ya ce ba zai ɓoyu ga dukkanin wanda yake mai nazari ba ma'ana dukkanin wanda yake mai ilimi mai zurfin tunani ba zai ɓoyi gare shi ba insha Allahu ta'ala idan ya duba zai ga cewa dukkanin wani abu da ke warware kamar la ilaha illallah yana kai komo ne tsakanin waɗannan ababe guda goma waɗanda muka gabata bayaninsu an gane wannan ko za ka samu akwai wani sababi da wani dalili da ke sa ya zama ɗaya daga cikin ababen nan guda goma ne wa na'udhu billahi min az-zayghi wad-dalal mal yace muna neman tsarin Allah min az-zayghi daga ainihin wato karkacewa ga barin hanyar gaskiya wad-dalali muna kuma neman tsarin Allah daga fadawa ta farki na bata wa min jaddati ahli sunnah yana daga cikin adalci yana daga cikin kyautayi yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na ahalus sunna annahum la yunazziluna al-ahkam al-amma 'ala al-mu'ayyanin su ahalus sunna ba sa saukar da dukkanin wasu hukunce hukunce gama gari akan wasu sanannu daga cikin mutane jama'a ina fata an gane kamar ka kira wani ko ka kira yan kungiya kaza ko ka kira wani ka ce wani kaza ne an gane wannan ko ahlu sunna ba sa irin wannan su saukar da wani hukunci akan wasu ayyanannun mutane illa bi tawaffir shuruti sai dai bayan akwai sharuɗa da zai sa a kalli wani ko a kalli ƙungiya kaza a ce batattu ne ko a kalli mai aiki iri kaza a ce ainihin wato ya yi ridda ahlu sunna ba sa yin wannan sai da sharuɗa an gane wannan ko sai mutum ya cika sharaɗin da za a iya saukar da wani hukunci a kansa wantifa'il mawani da kuma ainihin wato kaucewan dukkanin wani abu da ke hanawa ainihin wato a sanya wa mutum wannan hukunci wa iqamatil hujja hakanan sai bayan an tsayar da hujja akan mutum me wannan magana take nufi abinda malam yake nufi a nan jama'a shine mutum mu ahlus sunna ba ma saukar da hukunci akan wani ayyanannen mutum ka kalli wani ko wasu ka ce musu kaza ne su an gane ko sai dai akan faɗi kaza ne a ce su wane kaza ne ko in ƙungiya kaza hukunci kaza za a saukar a kansu ko duk mai aikata kaza hukunci kaza ne a kan shi to ahlu sunna ba sa saukar da wannan hukuncin sai an wayi gari mutum ya cika dukkanin sharuɗan da za a iya sa masa wannan hukuncin sai kuma an waye gari dukkanin wani abu da zai iya bashi uzuri a yi ƙoƙarin kawar da shi ga barin samun wannan hukunci sai an waye gari an rasa wannan abu an gane wannan ko ma'ana ba wai farin ciki ake yi ba ko murna har a ce 'yan ƙungiya kaza ai kaza ne an gane wannan ko wannan ba wani abu bane na gwaninta illa iyaka idan sharuɗa sun cika kuma dukkanin wani abu da kan iya kore mutum ga barin shiga wannan abun an waye gari babu shi to ahli sunna sukan hukunci akan abin da ya dace sai su tsayar da hujja akan ainihin dukkanin wanda ya aikata irin wannan mummunan aiki wa ahli sunna mali ce su kuma ahli sunna ashaddu an-nas tawqiyan min takfiri bighairi burhanin min Allah wa hujja sun fi kowa kokarin kiyayewa sun fi kowa kokarin ainihin wato yin taka tsantsan gabarin kafirta dukkanin wani ba tare da ta hujja daga wurin Allah maɗaukakin sarki ba jama'a ina fata an gane wannan ahlus sunna suna taka tsantsan wajen kafirta mutum jama'a ko wajen saukar da wani hukunci a kansa me yasa ba dan komai ba sai dan idan aka wayi gari kayo mutum wani danyen hukunci kuma bai cancanci wannan hukuncin ba to wannan hukunci yakan koma kanka ne jama'a ina fata an gane wannan wannan hukuncin da ka saukarwa wani to kai akan ka zai aiki wa kaifa la yakununa kadhalika to ta yaya ahlus sunna ba za su kasance haka ba wa hum a'zamu an-nas hirsan ala ta'ati Allah ta'ala alhalin sune mutanen da suka fi kowa girman kwadaitarwa wajen bin Allah an gane wannan ko wa ta'atir rasul sallallahu alaihi wa sallam alhali kuma ahalin sunna sun fi kowa kwadaitarwa ga ainihin wato akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ibn Umar radiyallahu anhuma an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsira da abincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafiru kowane mutum dukkanin wani mutum da ya ce wa dan uwansa ya kai kafiri faqad ba'a biha ahaduhuma to lalle wannan kalman sai ta dawo kan ɗaya daga cikin su in kana kama qala in ya kasance kamar yadda ya faɗa din ne wancan din kafirin ne to wanne ya tabbata a kan shi wa illa in ko ya yanke masa hukunci ne akan abin da bai cancanci a faɗa masa ba raja'at alaihi to za ta koma kan wanda ya kafirta din jama'a ina fata an gane wannan za ta koma kan wanda shi yace ba dan uwansa kafiri Allahu akbar manzon Allah jama'a yayi gaskiya kenan a wannan hadisin da Imam Bukhari ya fitar da Imam Muslim suka fitar yana nuna mana cewa akwai haɗari a cikin ainihin abin da ya shafi kafarta wani mutum ayyananne an gane wannan ko ko ka kalli wasu mutane ka ce musu kafirai akwai ainihin wato tsoratarwa mai girma a nan me dalili dalili shine duk lokacin da kai ƙoƙarin cewa wani kaza ne sai aka wayi gari wannan abin da ka faɗa kan shi ganganci ne ƙage ne ƙarya kai masa to wannan abin da ka faɗa a kansa fa ba zai sauka banza ba zai dawo kanka ne kai ne faɗa kenan kamar mutumin da zai zo ne da sunan wa'azi yana zage-zage ya yi zagi ya ci mutuncin wani ya kira hadda zagi hadda ashar to kaga wannan ba shi da bambanci da mutumin da ke yawo yana shan rake yana da bawan ba shi da bambanci da mahaukacin da ke yawo yana tsince-tsince akan titi dan shi ma duk abin da ya so sai ya faɗa ko mutane sai kawai su kalle shi jama'a ina fata an gane wannan da aka jama'a gashi manzon Allah ya faɗa hadisin Abdullahi dan Umar duk mutumin da ya ce wa dan uwansa ya kai kafiri ko ya dinga saukar da wasu hukunce hukunce waɗanda ba su tabbata akan wannan mai aikata irin wannan aikin ba da ake zargin yana yi to wannan kalmar sai ta koma kan ɗaya daga cikinsu ma'ana ba za ta fara ƙasa banza ba imma dai wanda ya faɗa ɗin in ya faɗa a kan ɗan uwansa in ɗan uwansa ya cancanci wannan kalmar jama'a to ta tabbata a kansa ba kafirin ne in kuma ba tabbata a kansa ba wuce iyakari ta sa ya ainihin wato faɗi wannan kalmar to wannan kalmar za ta koma kan wanda shi ya fara cewa ɗan uwansa ainihin wato kafir Allah ta'ala ka ganar da mu Allah ka shiryar da mu wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a lambin hadisi na 6000 da ɗari ɗaya da hudu haka nan imamu muslim ya fitar da wannan hadisi a lamban hadisi na casa'in da ɗaya wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma hadith abu hurairah Allah ya kara mishi yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ce wa ɗan uwansa ya kai kafiri to lallai wannan kalmar sai ta koma kan ɗaya daga cikinsu sai ta sauka ta yi aiki akan ɗaya daga cikinsu Allahu akbar barki ya tabbata ga Allah kenan kaga ta yaya ahlus sunna za su rika kafirta mutane alhali sun san wannan hadisi ma'ana ƙoƙari ne na tabbatar da al'umma akan daidai jama'a da kuma kiransu zuwa ga kaucewa dukkanin wani abu da kan iya jan su zuwa ga ainihin wato halaka da jan mutane da jawo hankulansu ga barin abin da zai kawar da su ga barin bin hanyar Allah jama'a ina fata an gane wannan domin in ba haka ba babu yadda za a yi yau ka ɗauki wata kalma ko ka ɗauki wani aiki kawai ka ɗauka ka ɗaura wa ɗan uwanka alhali ɗan uwanka baya aikata irin wannan aikin alhali ɗan uwanka bai cancanci irin wannan hukuncin ba jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imanu Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi a lamban hadisi na dubu shida da ɗari ɗaya da ainihin wato uku wal hukmu ala muslimi bil kufri bi ghairi haqqin akbar min qatlihi mala ya ce kai wa musulmi hukuncin cewa kafiri ne shi ba tare ya cancanci wannan kalmar ba kun ji malam sai ce bi ghairi haqqin ba tare da ya cancanci wannan kalmar ba akbar min qatlihi kai wannan yafi muni ma sama da kashe shi ma'ana gwara ma a ce kashe shi kai da a ce ka jefa masa wannan kalmar an gane wannan ko matukar dai bai cancanci a ainihin wato saukar da wannan kalma a kansa ba wa huwa min tariqati ahli bid'i wad dalal to kama ji duk masu irin wannan aikin jama'a yana daga cikin hanyar yan bid'a da kuma batattu su ne masu irin wannan aikin jama'a a dinga kafirta mutane a dinga fasikantarwa a dinga ainihin wato zagi da cin mutunci hanyar yan bid'a ne da batattu duk wanda kaga yana irin wannan kenan dan bid'a ne shi kuma batacce ne shi Allah ta'ala ka shiryar da mu ga barin fadawa ta farkin bid'a ko ta farkin bata jama'a waɗannan al'amura da malam ya ambata mana ababe ne masu muhimmanci akan kowane musulmi ya kiyaye su jama'a kokari zaka yi ka rika duddubawa kullun ka rika nazari shin a cikin waɗannan ababe da muka lissafa guda goma ba ko ɗaya da kake ciki idan babu wanda kake ciki sai ka gode wa Allah idan kuma akwai wanda kake ciki sai ka yi ƙoƙari ka yi mai ka yi taka tsantsan ka yi ƙoƙarin barin waɗannan al'amura domin ba wani abu ne mai girma a wurin Allah jama'a duk yadda kake kurari da faɗin maganganu da cika bakin cewa ai mu ne na Allah mu ne masu son Allah mu ne masu son manzon Allah idan aka wayi gari aikinka da zantuttukanka sun saba wa dukkanin abin da Allah yake so sun saba wa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba ma wannan ba kore mutane kake gabanin bin Allah kore mutane kake gabanin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu yadda za a yi jama'a a wannan yanayin da wannan halin Allah ya karbe ka a matsayin masoyinsa illa iyaka dai kayi babatu kayi hargowa kayi bankaura ka kauce ka ba da wuri amma Allah maɗaukakin sarki cikin hukuncinsa zai maka hukunci da abin da ya dace da shari'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kenan jama'a sai mu gane kamar yadda al-Hasan al-Basri yake faɗa alaihi rahmatullah ɗaya daga cikin a'immatu tabi'in a inda yake cewa laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal ya ce imani da kake gani ake tutiya da shi ba wai buri ba ne ba burace-burace ba ne ba cika baki ba ne imani hakanan imani ba kyalkyali ba ne ba wani kayan ado ba ne za ka ɗauka ka yafa wa kanka ya ce walakin ma wa ƙarafin ƙalbi shi imani yana tabbatuwa ne kaɗai da abin da ya tabbata a zuciyar mutum wa saddaƙahul amal kuma aikinsa na yau da gobe ya nuna ina fata an gane wannan ka ce kana bin sunar manzon Allah yana daga cikin sunar manzon Allah aje gemu sai kake zagin gemu kai kuma sai ka samu kana share gemu kalkal ka koma kaman matarka ka ce kana bin sunar manzon Allah an ce a manzon Allah ya ce a dage wando ka ce a a bashi a taka kamar tantabara manzon Allah ya ce za a yi wanda ya saukar azaba ka ce ƙarya ne ƙarya kake manzon Allah ai dan baka sani bane ta za a ce da mutum ya saukar da wannan shi a mai azaba kamar haka magana ka take nunawa kana aibata hadisan manzon Allah da jahilci da sunan malanta ko da sunan cewa kai ka sani kaga wannan matsala ce jama'a ba mai irin wannan jama'a sai gawurtaccen jahili wanda bai san komai ba a duniyar ilimi shike irin wannan sakarci in ba haka malamai na Allah waɗanda ke da wayo jama'a ba sa ɗauko irin waɗannan hukunce-hukunce kaji suna ɗaukan hadisan manzon Allah suna ba su wasu mugayen fassara ko mugun malami yaka yi takatsuna ka irin wannan dan ya san da zaran yayi manzon Allah cewa falyatabawwa maq'adahu minan nar lalle ya nemi wajen zamansa a gidan wuta ko kaje ka ɗauko wasu tatsuniyoyin asatiril awwalina ka zo kana karanta ko kila ma ka ɗauko littafin ya karantuwa sai dai a cika baki a ce to sai dai gobe bari zan karanta sai dai gobe ko sai jibi aka yi za ta tafiya dai babu wani ba wani abu zai haifar wa da mai ido ina ba ta gane wannan ta ce to dai banda kure lokaci za dai a kawo kuma ba a kawon ba kullum sai cika bakin banza yayin za gane cewa mutum jahili ne bai san komai ba addini kenan Allah ta'ala ka shiryar da mu to don haka malam ya gama bayani jama'a dangane da abin da yake warware kalmar la ilaha illallah a yau za mu shiga inda ainihin wato malam yake kokarin bayani game da falalan kalmar nan ta la ilaha illallah jama'a wannan kalmar ta la ilaha illallah tana da dimbin falala kamar da za mu zo biki akwai wani malami ya ɗauki alƙalaminsa ya rubuta wani littafi mai suna kawai ثمرات كلمة التوحيد كو ثمرات كلمة لا إله إلا الله معنى أنفاني دفللا دقادير دا مسلمين ذيكي نكلمة لا إله إلا الله أولا اللي تافل جماعة سيد يجيرو فللا نكلمة لا إله إلا الله قدادري كما قواني إذن كدوبا ذاك تنا لأينهم واتو دليلي دقاء القرآن كو سنر منظوم الله sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan jama'a malamai sun yi aiki akan irin waɗannan abubuwa wanda yake akwai rubuce-rubuce da yawa da malamai suka yi wanda ba mu buƙatar mu ce sai mun kawo su ko sai mun karanta duka illa iyaka kowane littafi idan muka zo muka yi kokari ma ainihin wato dan faɗaɗa bayani da gwagwadon abin da ainihin wato ya samu ya Allah muna roƙonka ka amfanar da mu ƙoƙarin sanin wannan kalma da tabbatar da ita da ainihin wato kaucewa dukkanin abin da ke warware ta ya Allah muna roƙonka ka amfanar da mu da dukkanin wata falala za mu karanta na wannan kalmar ta la ilaha illallah mala ce bayanu fada'ili la ilaha illallah bayanin falalan wannan kalma ta la ilaha illallah wa fada'ilu dhikri biha da kuma falala na ainihin wato yin zikiri da ainihin wato ambatan Allah da ita wannan kalmar ta la ilaha illallah Allahu akbar wannan jama'a shine abin da malam zai mana bayani a wannan babi din Allah ta'ala ka datar da mu ka shirin da mu zuwa ga daidai malam yace ala jama'a ku saurara inna shahadata ala alwahdaniyya lallai ba da shaida game da kadaitakar Allah da bauta game da ɗayantuwar Allah a matsayin wanda za a bauta wa shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da kowa a wurin bauta ba a jallu shahadatin ala a jalli mashhudin alaihi ita ce mafi girman shaida da za ka bada a kan wanda kake wa shaida jama'an gane wannan aiko shi ne mafi girman shaida da za ka bada a kan wanda ake shaidawa ويكفي في بيان فضل شهادة أن لا إله إلا الله أن الله جل وعلا شهد بها لنفسه واستشهد عليها العدول من خلقه ما ليتي يا إشيك بيان فللا شيدا وباب أبن بوتا بساتن تنتاسي الله الله تعالى شيد كنسا مدوك تنسركي يا شيدا وكنسا تشيوا للي شيدنن shi kaɗai ne ba abin bauta bisa cancanta sai shi kuma mafiya adalci daga cikin ainihin wato halittunsa su ma ainihin wato sun tabbatar da wannan jama'a shi yasa ma ya ce maka shi ne mafi girman shaidin da zaka bada akan wanda aka yi wa shaida shi ne Allah saboda shi kansa Allah ya tabbatar da kansa cewa shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya sannan ainihin masu adalci daga cikin mutane su ma sun tabbatar da wannan mala'ikunsa su ma sun tabbatar da wannan kalmar ta la ilaha illallah ga Allah maɗaukacin sarki da Allah ka je wajen za ka yi bayani ƙawar Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce shahidallahu Allah ya shaida da kansa cewa annahu lallai shi la ilaha illahuwa babu abin bauta bisa cancanta sai shi wal mala'ikatu haka nan mala'iku ma sun shaida cewa annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi malamai ma'abota ilimi daga cikin halittun Allah su ma sun tabbatar da wannan cewa la ilaha illallah qa'iman bil qisti suna masu tsayuwa wajen tabbatar da adalci Allah sai ya ƙara cewa la ilaha illahu babu abin bauta bisa cancanta sai shi huwa al-aziz al-hakim kuma shine nan mabuwayi kuma shine mai hikima kene yayin da kake cewa la ilaha illallah kana ƙara tabbatar wa Allah shaidar da yawa kansa ne an gane wannan ko kenan wannan kalman kaɗai jama'a za ta nuna maka irin hatsari da ke cikin ainihin wato shirka da Allah an gane wannan ko ka je kana roƙon wani wanda yake da shi da ɓawon gyaɗa ba su da bambanci ko ka je kana roƙon wani itace ko wani hoto ko wani abu makamancin wannan dole jama'a Allah ta'ala ya kishi saboda jama'a Allah baya son shirka baya son shirka ba kuma ya son masu yin shirka shi yasa ayoyi da yawa a cikin alqur'ani suka zo suna bayani akan haka qala Allah ta'ala na'am fastashhada subhanahu bi nafsihi wa huwa ajallu shahid sai Allah ta'ala ya ba da shaida a karan kansa cewa shi ɗin nan babu abin bauta bisa cancanta sai shi wa huwa ajallu shahid kaga kuma Allah shine mafi girman mai ba da shaida thumma bi khiyari khalqihi sannan kuma Allah ya ba da wannan shaidan cewa zababbu daga cikin halittunsa su ne masu ilimi وهم وهم ملائكته والعلماء من عبادي سوني ملائكو da kuma malamai daga cikin bayinsa su ma sun shaida haka ala ajalli mashhudin bihi akan mafi girman abin da aka bada shaida a kansa wa a'zamihi kuma sun bada shaida akan mafi girman abu wa akbarihi da mafi kasaitan abu wa huwa shahadatu an la ilaha illa huwa shine shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai shi Allah shi kadai jama'a an gane wannan ko kenan yayin da ka faɗi wannan kalmar kana da ainihin wato wani falala kai ma ka shiga cikin ma'abota ilimi kenan an gane wannan ko wal kalimatu tayyiba ita ko wannan kalmar mai tsarki ita ko wannan kalmar mai kyau kalimatu tauhid kalman tauhidi kalman kadaita Allah da bauta hiya khairu ma qalahu an-nabiyuna ita ce mafi alherin kalmar da annabawa suka faɗe ta kama fi hadisi abdullah ibn amr radiyallahu ta'ala anhuma kamar yadda yazo a hadisin abdullah dan amru Allah ya ƙara mishi yadda shi da mahaifinsa qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace khairu ma qultu ana wannabiyuna min qabli mafi alherin abin da na faɗa ni da annabawan da suka zo gabani na shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ita ce wannan kalmar jama'a fadin la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi a laban hadisi ne 3585 wa hassanahu al-albani fi sahih al-jami' imam al-albani ya inganta wannan hadisi a cikin sahih al-jami' Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wala ilaha illa Allah ita wannan jama'a wannan kalman ta la ilaha illa Allah athqalu min as-samawati wal ard ta fi nauyi sama da nauyin sammai da kasai da abin da ke cikinsu gaba daya kai lalle jama'a wa iya kwatance kaman Allah ma'ana babu wannan kalmar ta la ilaha illallah jama'a ta fi nauyin sama da ƙasa da abin da ke cikinsu gaba daya da za a sanya la ilaha illallah a ma'auni guda daya a ɗauko sama da ƙasa da abin da ke cikinsu gaba daya a sanya sa ainihin wato ma'auni guda ɗaya a wurin Allah to wannan kalmar ta la ilaha illallah sai ta rinjaye wannan sama da ƙasan jama'a saboda girma da take da shi a wurin Allah wannan zai nuna maka irin girma da Allah ta'ala yake da shi da kuma cancanta da yake da shi na ainihin wato a bauta masa shi kadai ba tare da an haɗa shi da komai ko kowa a wurin bauta ba jama'a ina fata an gane wannan wannan yana daga cikin jama'a mafi alkhairin abu da bawa zai samu a rayuwar shi a wayi gari yana daga cikin masu ta Allah a wayi gari yana daga cikin waɗanda yake bauta wa Allah haƙiƙanin bauta baya shirka da Allah kamar yadda kuma za ka gane ƙasƙanci da tozarci da wulaƙanci na dukkanin mutumin da ke shirka da Allah domin duk wanda ke haɗa Allah da wani auren bauta jama'a kamar mutum ne wanda yake yawa kan iska wanda tsuntsu zai ɗauke shi kawai ya je ya wurgi da shi a wani wuri mai nisa an gane wannan ko haka Allah ta'ala ya faɗa hunafa lillahi ghayra mushrikina bih wa man yushrik billahi فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق متني وانا باشا نوي بذي ذي فاد باب نوي جماعة الله تعالى كشري الدم الله كثير مقبر من شركة لكي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنكرت حديث عبد الله بن عمرو الأنعاص الله ما توكتين سركي يقارى مسيد داشي لما هي فنسا قال يتي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسنشي أوجم من ظن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء رجل من أهل البادية سي وني متن daga cikin mutanen ƙauye yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaihi jubbatun sijanin a tare da shi akwai wata ainihin wato riga سيجان جمع ساج وهي الطيلسان الأخضر إذا تيئن وتبن جميم يريغا هكا وجدت أريهم واتو كور يريغا أنغانا واننكو معنى كلا روان شياوة هكا يأوكو ونريغا يسا أو يسا أنغاني مزرورة بالديباج مالتي مزرورة أي مزررة وانت أكا أيهم واتو كواتاتا aka sassaƙa mata ainihin wato alhariri a jikinta shine addibaj an gane wannan ko kaga ai ya zo da irin tufafi kenan tufafi na alfahari ko tufafin cewa ai shi din nan ya kai ma'ana ai lallai damuna ta yi kyau an yi noma noma ya kyau kuma an kai kasuwa an siya saboda haka bari mu kura ado ko to wannan bakawayen jama'a haka yayi ya sa wannan riga babbar riga gashi an sassaƙa mata tufafin alhariri a jikinta an gane wannan ko faƙawala sai ya ce ala sai manzon Allah ya ce inna sahibakum hadha qad wada'a kulla faris ibn faris ce lallai fa wannan abokin naku jama'a ya sa tufafin da ake kira faris ibn faris ma'ana ya sa tufafi na ƙasaita da kuma alfahari shine ma'anan wannan kalmar qala sai mai riwaya yake cewa yuridu an yadda kulla faris ibn faris ma'ana yana son ya rika sanya kowace irin riga mai kasaita wacce ce kuma riga irin ta alfahari ta keke raini wa yarfa a kulla ra'i ibn ra'i kuma yana son a kalle shi a matsayin kaman wani dan wani an gane wannan ko ma'ana yana mai girman kai da kasaita da jiji da kai cewa ai duk wurin nan ma ba wanda ya sa riga mai kyau irin nawa an gane wannan ko mana manzon Allah ya ga ya sa wannan riga qala sai malai sai manzon sai Abdullah bin Amr yace fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi majami' jubbatihi kawai ana nan sai aka manzon Allah yayi ne ya cha ya tattaro wannan rigar nashi ya fusgo wannan bakawayan an gane wannan ko manzon Allah ya fishi saboda ya ga ya sa irin kayan da ba mai sa irin wannan kayan sai wanda ba shi da rabo a duniya jama'a ba shi da rabo a lahira domin jama'a duk mutumin da ke sa tufafin alhariri manzon Allah ya ce wannan tufafi ne na waɗanda ba su da rabo a gidan lahira to manzon Allah kuma kamar da muka karanta ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ghafurur rahim kaga mai kwaɗayi ne gare ku sannan mai jin ƙai ne da tausayi manzon Allah mai tausayi ne duk da tausayi irin na manzon Allah amma sai ya kama rigan wannan ba ƙauyen an gane shine majami sai ya kama mafi yawan rigan shi ko su jawo wannan ba ƙauyen an gane wannan ko wa qala sai manzon Allah ya ce mai ala ara alayka ribasa man la ya'qil yace kai saurara na ga ka sa tufafin ka sa tufafi tufafin irin wanda ba shi da hankali ba ku gane ba manzo Allah ya ce me na ga ka sa tufafi ne tufafi irin na marasa hankali an gane wannan ko thumma qala sannan sai manzon Allah ya ce inna nabiyallahi nuhan lamma hadaratu alwafatu qala li ibnihi lalle annabi nuhu alaihi salam yayin da mutuwa ta zo masa sai ya ce wa ɗansa inni qasun alayka alwasiyya ce to lalle ni dinnan zan takaita maka wata wasiyya da nake son ka kiyaye ta na farko amuruka bisnataini wa anhaka an ithnataini zan umarce ka da aikata abubuwa guda biyu an gane zan umarce ka da aikata abubuwa guda nawa guda biyu kuma zan hana ka gabarin aikata wasu abubuwa guda biyu amuruka bi la ilaha illallah abu na farko shine ina umartanka da kalmar la ilaha illallah cewa kai riko da wannan kalmar ta la ilaha illallah kuma ka yawaita faɗin kalmar la ilaha illallah fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a domin da za a ce za a samu samman nan guda bakwai da ƙasan nan guda bakwai lau wudi'at fi kiffatin da za a ɗauke su gaba ɗayansu a sanya su akan wani ma'auni guda ɗaya wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin ita ma kalmar la ilaha illallah a ɗaura ta akan wani ma'aunin daban rajahat bihinna la ilaha illallah wannan kalmar ta la ilaha illallah sai tarin jayi girman sammai da ƙasai ɗin nan guda bakwai bakwai baki ɗayansu yace walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna fi halqatin mubhama da za a ce sama da ƙasan nan gaba ɗaya jama'a guda bakwai ko da za a hada su a ce an yi wata irin igiya igiya katotuwa da su mana a mulmule su a dunkule su a cure su a mai da su wata igiya wata igiya wacce ba a ma san wace irin igiya bace wannan aiko tunda yanzu ya za ka haɗa kaurin sama da ƙasa a ce amma yadda igiya za ka iya kimanta girmanta zai yiwu ba zai yiwu ba jama'a an gane wannan ko jama'a to kamar haka a ce da za a ce sammai da ƙasai gaba ɗayansu sun zama wata igiya ce mubhamatu wata ce mai bala'in kauri malam ya ce manzo Allah ya ce qasamat hunna la ilaha illallah to da kalmar la ilaha illallah za ta iya karya wannan ainihin wato igiya za ta iya ko a ce ya ta zama kamar wani zobe an gane wannan ko ta yi an mata kuri haka ta zagaya da juna duk girmanta ɗin jama'a idan aka ɗaura mata kalmar la ilaha illallah to wannan kalmar ta la ilaha illallah sai ta karya wannan ainihin wato zobe biyu ko sai ta katsa wannan igiyar biyu jama'a saboda mene saboda girma da daraja da ainihin wato ainihin wato alfarma da take da shi a wurin Allah madaukakin sarki an gane wannan ko abu na farko kenan da annabi nuhu alaihi salam yayi wa ɗansa wasiya da shi wa subhanallahi wa bihamdi kuma ina umartan ka da faɗin subhanallahi wa bihamdi ma'ana sarki ya tabbata ga Allah kuma haka nan ma godiya ya ta tabbata gare shi fa innaha salatu kulli shay'in domin wannan shine salati shine kalman ambato na dukkanin komai wa biha turzaqul khalqu da wannan kalman ne ma Allah yake azurta bayi mana kana neman arziki a wurin Allah ka yi wa tafadin subhanallahi wa bihamdihi an gane wannan ko da wannan kalmar ce Allah ta'ala yake azurta bayi da ita kenan yayin da ka tsarkake Allah ka nuna godiya ga Allah akan dukkan ni'imomin da Allah ta'ala yake maka to lalle Allah ta'ala zai azurta ka saboda yawan faɗin wannan kalma ta subhanallahi wa bihamdihi wa anhaka 'anil shirki wal kibri kunji annabi nuhu alayhi salam ce to kuma ina haninka gabarin yin shirka da Allah da kuma girman kai an gane wannan jama'a ina haninka gabarin mene shirka da Allah da kuma girman kai ƙala sai ya ce ƙultu ko kuma ni na ce auƙila sai aka ce ya rasulallah ya manzon Allah hadha shirku faqad arafnahu to manzo Allah shirka dai mun santa mun san menene ake yi a fada cikin shirka mun san me shirka da Allah ke nufi famal kibru to manzo Allah menene menene kuma girman kai idan da za a tambaye ka menene girman kai ka wani ya cika girman kai menene ma'anan kalmar girman kai a shari'ance ba a tarihin bahaushe ba dan bahaushe shi yana ganin ma in ka zo ka samu yan motar ka mai kyau ka sa sabuwar shadda ka hau ka zo mota kan mata ya bibi ka wuce ko ka yi sallama sai ce in kaga wannan girman kan tsiya ma'ana wai ko sa riga mai kyau ko hawa abin hawa mai kyau shine girman kan to bari ku ji sabai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai manzon Allah ya ce sai suka ce da shi an yakuna li ahadina na'alani hasanatani lahuma shirakani hasanani manzon Allah girman kai shine ɗaya mai zanto yana da takalmi mai kyau kuma igiyan takalmin ma mai bala'in kyau wannan shine girman kai idan mutum ya sa ya girman kai قال لا منظر الله آه. قال أقال شو منظر الله هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها منظر الله شيني متن يسامو تريقا من شو يسا تريقا تألفرما كما كتير ريقا أبايا ko riga ainihin wato alkyabba mutum ya sa shi ne girman kai ya rasulallah ƙala la manzo Allah ya ce a wannan ba shi ne girman kai ba ƙala suka ƙara cewa manzon Allah الكبر هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها manzon Allah girman kai shine ɗayan mai zamto yana da wata dabba da yake hawa ko jaki ko doki ko alfadari ko ɗayan mai awayi yana da mota fijo ko yana da marsandi ko yana da fodi ko yana da wata mota ƙanƙirarriya shine girman kai wacce yake hawa ya rasulullah girman kai ne wannan قال لا من قال لك آه وانا بشي جرمان كيبا قال سيقال شو من ظن الله أفهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه أو أي قريب ينا دوس أبو كنيد يكي زوا يزونا أتكنسو ينا عين هركو كنسا تارد سوشين جرمان كي قال لا من قال لك آه قيل يا رسول الله سيقال يا من ظن الله فما الكبر to manzo Allah menene girman kan nan kun gani sun ga mukutancin su kenan ko shi yasa sahabbai mafiya yawan lokaci idan za su yi tambaya ko manzo Allah ya tambaye su sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da manzansa su suka fi sani jama'a ina fata an gane ko da ko sun sani saboda me sun san manzon Allah sai ya faɗa musu wani sabon karatu jama'a wani sabon ilimi ƙila sai aka ce ya rasulullah ya manzon Allah famal kibru manzon Allah menene girman kai qala sai manzon Allah ce safahul haqqi shine wawaitar da gaskiya kin karban gaskiya kamar da ma wanda yake faɗin gaskiyar nan wawa ne an gane wannan ko shi ba gidaje ne to shine girman kai safahul haqqi mutun ya raina gaskiya wa gamsun nasi da kuma raina mutane kana ganin kowa ba kowa ba ne sai kai da an yi magana ka nuna ai wane ma yaushe aka haife shi wane ɗan gidan wane ne waɗannan ƙasƙantattu su dangin su ma kaza ne amma shi bai kalli kansa ba fa jama'a na fata an gane bai san kuma shi ne ainihin asfalar safi ne ba amma har zai kalli wani kuma ya aibata shi an gane wannan ko jama'a kenan anan jama'a me wannan yake nufi sababul haqq shine kare na gaskiya an san wani ka san wani abu gaskiya ne an fada maka an karanta maka ayoyin Allah an kantar da kai sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai ba wannan ba ma ka san wani abu gaskiya ne rigima kai tsakanin kai da wani ko wani abu aka zo aka fada gaskiya game da al'amarinka ko aka fada ma gaskiya wani gaskiya abin da kake bai dace ba saboda kaza saboda kaza zamantakewa ne da goma amma suka rena da wannan gaskiya ka ce kai yanzu kaman kai ne zaka ka faɗan wannan magana kai ne zaka iya faɗan wannan magana an ce baka ba sani bane kaga na farko ya raina gaskiyar sannan kuma ya raina wa ya raina mai faɗa masa gaskiya ina fata an gano wannan jama'a to wannan shine asalin girman kai a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane mala yace wa safahul haqqi abinda ake nufi da safahul haqqi jahaluhu shine mutum ya jahilci gaskiya yaki bin gaskiya ya ke kasa kasa ya san wannan abin gaskiya ne amma ya ke kasa kasa wajen aikata wannan abu wa gamsun nasi da kuma me na'am yake wal istighfafu bihi da kuma koye ita kanta gaskiyar jama'a ko daukan ta rakwa ka dauki ita gaskiyan a matsayin wata abu ne da ba ta da kima a wurinka ba ta da wata daraja a wurinka shi me ne kenan gaskiyar eh shi ne kimbin gaskiyar dama ka kibi saboda kana ganin ba komai bane ta gaskiyar ka raina ta an gane wannan ko wa ghamsun nasi shine kuma ihtiqaruhum da kuma raina mutane kana ganin kowa bai kai ka ba sai kai ka rika yi mutane abin da kaga dama ila Allah ya baka wata kujera ta mulki ila Allah ya ga dama ya dan dofano maka wani abu na ilimi ko wani abu makamancin wannan gashi manzon Allah ya faɗa wa ghamsun nasi shine ihtiqaruhum shine kaskantar da mutane da tozartar da mutane da raina mutane wa ta'anu fihim da ma sukan mutane jama'a kaji bayan an faɗa ma gaskiya sai ka rika sukan masu faɗin gaskiya wannan yana daga cikin jama'a yeman kai bayan ka raina abin da aka faɗa ma kuma wanda ya faɗa ma gaskiyan bayan ka raina shi kuma ka rika zagin sa ka rika cin mutuncinsa shine aqwanu anan ka rika cin mutuncinsa kana zagin sa wal istighfafu bihim da kuma ainihin wato ɗaukan sarafa-rafa da kuma raina su ka ɗauke su ba kowon kowa ba ne su an gane wannan ko? to jama'a kun ji wannan ita ce kalmar ake kira mene girman kai jama'a an gane wannan ko? Allah ta'ala ka shiryar da mu kenan jama'a mu yi kokari bakin iya mu jama'a mu kaucewa girman kai domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa dukkanin masu girman kai a ranar tashi alkiyama Allah zai mai da halittar kamar ta kiyashi yayin da ake gudu ana kokarin samun tsira ana guje-guje za a je ainihin wato almahshar inda Allah zai tara halittu gaba ɗayansu sai ga mutane suna tattaka suna wucewa suna ƙoƙarin tafiya wurin amma duk wanda ya sai ga ya taka su kawai ya wuce me yasa Allah ya musu haka saboda a nan duniya sun nuna ƙasaita da bunƙasa da girman kai cewa su wasu ne to Allah ta'ala cikin rahamarsa da uƙubar da zai musu sai a waye gari an maida halittarsa kamar ta kiyashi kakon ga za a ce mutum da kiyashi ai babu da za a ce ba za a taka shi ba ko ai ba za ma ka san ka taka ba ko akwai wanda taɓa jin ya taka kiyashi ya ji kamar zai faɗi eh to aka Allah ta'ala zai bai su wasu ƙananan ƙwari Allah zai bai da su sai zamto ana ƙoƙarin zuwa inda Allah ya tara halittu gaba ɗaya su kuma suna can ƙasa kowa ya zo ya taka su ya wuce kowa ya zo ya taka su ya wuce hukuma farko kenan da za mu jama'a mai girman kai a nan duniya kenan kaga girman kai ashe ba sa riga mai kyau bane ba hawa mota mai kyau bane ba sanya wata riga mai kyau bane ko ba samun wani abin hawa bane mai kyau a girman kai shine wawaitar da gaskiya kin karban gaskiya raina ita gaskiyar da kuma raina mutane a wani riwaya manzo Allah ya ce baqarul haqqi wa ghamtun nas shine kin karban gaskiya da kuma raina mutane shine ma'anan ainihin wato girman kai Allah ta'ala ka shiryar da mu to jama'a kun ji me wannan hadisi kan ta me mahallin shahid anan jama'a ha me ne mahallin shahid abinda wannan hadisi ya karantar da mu abinda ya umarce shi shine kalmar la ilaha illallah da kuma hana shi gabanin mene yin shirka da Allah ina fata an gane wannan jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu وقد روى وان حديث اخرجه الامام احمد imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa a lamban hadisi na dubu shida da ɗari biyar da tamanin da uku sannan imamu bukhari ya fitar da shi a cikin adabul mufrad a lamban hadisi na ɗari biyar da ainihin arba'in da takwas haka nan albazar ya fitar da shi a lambar hadisi na 2998 da lambar hadisi na 3609 malai shi ka duba littafin silsilatu sahiha a lambar hadisi na 130 da ainihin wato hudu وقد روى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يا رويت حديثي دقى منظوم الله صلى الله عليه وسلم قال منظوم الله صلى الله عليه وسلم يأتي قال الله تعالى ألا مدوك تنسكي يأتي يا ابن آدم يا كيدا أدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يتي يا كيدن أدم إنك ما دعوتني ورجوتني يا كيدن أدم بذاك تقرقونا با كما كي تفاتا سام الرحمة تابا فاتي غفرت لك فاتي سينا غافر تامك دكا اللي فتنك على ما كان منك أكن دكا أبن دكتي أيكتاوا ولا أبالي بندام با in ji Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana matuƙar kana yawan roƙona kuma kana fatan samun rahamata to zan gafarta maka zunubanka akan abin da na same ka kana aikatawa na aiki wala ubali Allah ya ce ni ban da hakan ba zai dame ni ba an gani ya bina adam Allah ta'ala ya ce ya kai dan adam kenan wani irin hadithi kenan hadithul qudsi ko na'am lau balagta dhunubuka anana sama da a ce zinubanka ya kai dan adam da a ce laifukan da kai zinubanka gaba ɗayansu za su kai ainihin wato sarrin samaniya fadin sama da ƙasa gaba shine anana sama da za a ce laifukanka gaba ɗayansu aka tattara za su kai tun daga ainihin wato ƙasa zuwa sama su tokare zuwa sama ثم استغفرتني sannan ka nemi gafara ta daga wannan laifukan naka ghafartu laka wala ubali Allah ce zan gafarta maka ni ban damu ba inji Allah subhanahu wataala ka duba yalwa irin tarafar Allah jama'a duk laifin da kai in dai zaka nemi gafaran Allah to Allah sai ya yi Allah sai ya gafarta maka jama'a an gane wannan ko ku tashi yaran can jama'a ina fata an gane wannan to haka nan Allah ta'ala ya faɗa kun mastaghfartani sannan ka nemi gafarata ghafartu laka zan nemi gafaranka ai zan gafarta kun mastaghfartani sannan idan ka nemi gafarata ghafartu laka wala ubali zan gafarta maka ainihin wato ban damu ba ba ku tashe shi ba shi babban ai bacci yake an gane wannan ko غفرت لك زن غفرت مك ولا أبالي كما ني بزن داموا يا ابن آدم يا كيدن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا دا أتي ذاك زومن دا يوان صفوان دنيا غبا ليس نلي في أغبانا إن جاء الله شين قراب الأرض da za a ɗebo tsakon duniya da duwatsu da komai da ƙasa gaba ɗayansu a tattara a ce laifukanka ne ka je wa Allah da wannan laifuka thumma laqitani sannan a waye gari ka haɗu da ni la tushriku bi shay'an baka haɗa ni da kowa a wurin bauta la ataituka bi qarabiha maghfira to ni zan canza maka wannan tsakon yawan duwatsun da yawan tsakon kwani da ka zo min da su ne laifi ko zan juya su zamto aikin ladan saka aljanna ban damu ba in ji Allah madaukakin sarki to amma ka ji thumma laqitani la tushriku bi shay'a sannan ka haɗu da ni sharɗin shine me la tushriku bi shay'an baka haɗa ni da kowa baka haɗa ni da komai a wurin bauta ita ce ka'idar ma'ana ka zo da kalmar la ilaha illallah kuma ka zo da ita ma'anan ka san ma'anarta wa sharɗan ka cika dukkanin sharuɗanta an gane wa hukka laka zalika kuma ka shi Allah ya maka ka aiko akwai hadisin Mu'adh bin Jabal aiko radiyallahu anhu wanda maza Allah yake cewa ya kai mu'azu ka san haƙƙin Allah kan bayi ka san haƙƙin bayi kuma akan Allah mu'azu yace Allah da manzansa su suka fi sani yace ai haƙƙin Allah akan bayi shine a wayi gari bayi ba sa bautawa kowa sai Allah ne ina fata an gane wannan wa haqqul ibadi ala Allah haƙƙin bayi kuma akan Allah shine Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a shine Allah ba zai azabtar da dukkan wanda bai hada shi da kowa a wurin bauta ba saboda ai asalin azabar da za a yi wa mutane jama'a a gidan lahira ba wani abu bai ja musu ba shine yin da'a ga shedan ne kenan akwai wani kaso na Allah da kake yin bauta sannan kuma akwai wani kaso na shedan da kake bada shine wannan saban aiko domin duk wanda kaga yana aikata sabo wa ya sa shi na'am shedan ne shi yasa sai Allah ya ce maka wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bibi hanyoyin shedan innahu lakum aduwwun mubin inma ya'murukum bis-su'i wal fahsha domin kullun shedan yana umarninku da aikata mummunan aiki ne da kuma aikata alfasha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamuna ko ku rika faɗin magana game da Allah akan abin da ba ku da masaniya akai ba ku da ilimi ku rika faɗin wata magana game da Allah Allah ta'ala ka shiryar da mu mahallin shahid a wannan hadisin jama'a shine sannan a waye gari ka haɗu da ni la tushriku bi shay'a ba ka haɗa ni da kowa a wurin bauta ma'ana kana tabbatar da wannan kalman ta la ilaha illallah la ataituka bi qarabiha maghfira da sai na zo maka da wannan tarin ƙasan a matsayin gafara saboda mutum na ƙarshe jama'a da zai fito daga cikin wutar jahannama shine mutumin da bai taɓa aikata alheri ba bai taɓa aikata wani aikin hasana ba idan ka fito da shi yana cin wutan ce to Allah dai a taimake ni Allah a cece ni a fito da shi ko da gaban wuta ne kuma in aka fito da gaban wutan nan Allah ba zan ƙara roƙonka komai ba sai aka kawo shi gaban gaban wuta yana kallon wuta to kaga shi ita kanta azaba ce ko kana kallon wuta kana kallon yadda ake azabtar da kuma ƴan wutan sai ya ƙara juya ya ce to ya Allah ya Allah dai a dai kawar da fuska na inda kallon wutan nan ya Allah saboda zafinta da sauransu ya dan kona ni sai a ce to shikenan in aka maka wannan ba za a ƙara roƙon komai ba ya ce ba zan ƙara roƙon komai ba ana gama sai kuma ce to bayan ya juyo sai ya kalli aljanna ya ce to ya Allah na san dai ba za ka gaji ba ya Allah a dan kusantar da ni zuwa zuwa kofar gidan aljannan can ko ya dan sanyi sanyin dan samu ni ma ya kai dan adam wa ya kai ka ji dadi wa ya kai ka yawan kare alƙawari ka ce fa ba za ka yace daga wannan shikenan sai a kai shi kofar aljanna in yaje daga kuma yadda yan aljanna suke budiri ake ciye-ciye da shaye-shaye a shagiya ta aljanna fa eh ba wannan giyar banzan ba ina fata gani eh wanda la yusaddauna anha wa la yunzafun ba za ka taba ganin suna gwalangwalan ba ba za ka taba ganin suna ainihin wato guguwa ban an sha giyan ba ta cutarwa ba ta gusar da hankali ya ga yan aljanna suna cin kayan marmari da tsuntsaye da waye ga yan ƙananan yara wanda ba sa girma Allah ya ba su ba ƙarshen ni'ima ba kenan ka ganka ga gida ga mata ga 'ya'ya ga gonaki ga kayan daɗi Allah ya baka ƙarshen ni'ima kenan jama'a a duniya to Allah ya baka da gidan aljanna mafi na duniya in ya ga wannan sai ce to ya Allah dai taimaka ko da kofar aljanna nan dai a kai ni cika dan adam ka cika kai alƙawari daga wannan shikenan in ce to Allah daga wannan shikenan ba zan ƙara kun komai ba an kai shi kofar aljanna kuma ya ce kai ya Allah kanshin aljanna daɗi Allah kanshin daɗi ya Allah taimaka taimaka nan shigar da ah kafa ce ba za a ƙara kuɗi daga wannan shi kenan sai a ce to a shigar da shi aljanna an ka shigar da shi aljanna ya ce to je ka zaɓi gida a gidan aljanna in ya shiga sai ya ce to Allah na ga aljanna idan ta cika haka manzo Allah ya ce haka zai je shiga ya ga ya ga aljanna ya ce to ya Allah to ya aljanna ta cika ko ina an cike ko ina ya cika ya Allah sai a ce a ga wani gida can sai ya je ga wani gida ya Allah yanzu wannan gidan dinnawa ne sai ga gidan ya ninka duniya so goma da abin da ke cikinta a ce ka ƙara yin buri mana ce Allah duk wannan abin da aka min sai na ƙara roƙa Allah ce tamanna ka ƙara yin buri a ƙara ma manzo Allah ya ce Allah sai ya ce mai kana da ninki goma kai kana da ninki ɗari na abin da yake na duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya naka ne ina fata an gane wannan to to Allah kuma izini kake mun alhali kai ne ubangijin halittu ina fata an gane wannan ce ba izini ke maka ba je ka ji dadin ka ina fata an gane wannan har ubangiji ta'ala ya dan mai murmushi ina fata an gane wannan manzon Allah ko yana bada labari shi ma har sai da firmin bakin manzon Allah ya fito saboda dariya manzon Allah yana ba ainihin wato sabbai labari mahallin shahid wannan bawan Allah la ilaha illallah ne kawai tare da shi bai taɓa yin shirka da Allah ba to amma mu na yau zaka tada cewa mutum ga la ilaha illallah ga kuma shirka to ai ba su haɗuwa wuri guda ne matsalar kenan da zaran shirka da zaran shirka ta shigo to ta kore la ilaha illallah da zaran ana shirka kuma in la ilaha illallah ta duro a wajen sai shirka ta tsere koko jama'a ba sa taba haduwa a zuciyar mutum ɗaya jama'a la yajtami'ani fi qalbi ahadi ballantana wani sakarai ya ce maka wai to ka je ka shirkan mana tunda kana kana kana faɗin la ilaha illallah wa ayya wadatar da kai ba ka wani jahili yake faɗa ba in ba jahili ba zai faɗi wannan magana ka ce ya to ai ko kayi abin da ya karya kalmar la ilaha illallah ai za ka zo da yamma ka zo na kana la ilaha illallah ai wannan ya karya wancan shirkar da kai a zuciyanka akwai cewa ka tuba ma Allah akwai al-inqiyad akwai as-sidqu akwai al-yaqinu ai rashin yaqinin ma shi zaka ke wasa da kalman kamai da Allah abokin wasanka kalman da Allah ya shaida wa kansa ne kake wasa da ita shi kuma Allah sai ya kyale ka jama'a wato kai sai ka rasa wasu irin kidahun mutane malam Allah ta'ala ka shiryar da mu kisa jama'a karamin sai ne kukumi wallahi jama'a rashin ilimi jahilci musiba ne bala'i ne wallahi jahilci da zaran mutum ya zo jama'a sai ya dauki magana yayi yana matsayin wakiltan Allah da manzansa kuma sai ya jefa kanshi a wutar jahannama kila shi ma ya manta da kila daga wannan magana da ya faɗa Allah ya fushi da shi kuma shi baya jin cewa ma ya saba wa Allah ballata ya tuba kaga mafi mafi girman musiba kenan jama'a kai laifi ma ka nuna kai baka ma san kai laifin ba an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu Allah ta'ala ka dayatar da mu akan bin wannan kalmar ta la ilaha illallah ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana zanuban mu ya Allah muna roƙonka ka shiryar da mu hanyar ka madaidaiciya ya Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda waɗanda suke bin mafi kyawun suke jin mafi kyawun zance kuma su mafi kyawun sa abinda muka karanta daidai Allah sami tare a cikin lada wanda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta min ni da ku bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah muna roƙon ka zauna da mu lafiya ka ba mu lafiya ka bai waɗannan shugabanni namu ainihin wato kokari wajen yi mana adalci da kawo mana ababen da za su ainihin wato taimaki rayuwar mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka sanya mu daga cikin bayinka na gari dukkanin abin da zai mana barazana game da lafiyarmu da zaman lafiyarmu Allah muna roƙonka Allah ka nisanta mu da shi ya Allah muna roƙonka ƴan uwanmu da ke sauran ƙasashen musulmai da ake yaƙan su laila nahar ya Allah muna roƙonka Allah ka ba su nasara akan makiyan su waɗannan arna kuma ya Allah muna roƙonka Allah ka dakushe dukkanin ainihin manufarsu Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin bayanka na gari wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته